بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na hamsin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya yau da taimakon allah ta'ala da tallafawarsa za mu ɗora ne a kan a sabon fasali faslun fi hadi sallallahu alaihi sallama fi siyami tatawwa fasali da yake magana a kan shiriyar annan muhammad sallallahu alaihi sallama dangane da azumi na taɗawo'i haka ne ko yin azumin nafila shine azumin tatawwa mun yi bayani akan azumin sa na farilla malai ce wa kana yasumu hatta yuqala la yuftiru wa yuftiru hatta yuqala la yasumu wa mastakmala siyama shahrin ghayra ramadan وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في هدر ولا سفر ذكره النسائي وكان يغض على صيامهما وأما صيام عشر ذي الهجة عشر ذي الهجة فقد اختلف عنه فيه malam yake cewa yana cikin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan yi ta yin azumi har sai mai faɗa ya ce kai ko baya ma sha ne saboda yawan yin azumin da ake gani yana yi la'alla ko yana yin siyamu dawud kenan kana yasumu yawman wa yuftiru yawman mai kallo mai gani sai ce ka kusan annabi ma ai kullun azumin nafila yake wa yuftiru hatta yuqala la yasumu wani lokacin manzo Allah yakan ta shan ruwa wani ma sai ce to ko baya azumi ne kenan wani lokacin yana yin azumin sati sati da ranar litinin ko da ranar alhamis ko kuma wani lokacin yakan yi azumin kwaya uku din nan a wata kenan wanda ba lalle ne a gane yayi ba wani lokacin azumin nafilan yakan matsanta yayi tai yayi tai kamar irin siyamu daud ko irin azumin alhamis litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis ya zo a riwaya cewa ranar litinin annabi yana yin azumi don yi wa Allah godiya saboda rana ce da aka aka haife shi a cikinta rana alhamis fa ita ce ƙarshen sati a wajen mala'iku da ake tattara aikin bawa duk alhamis a kai takaddun bawa gurin Allah ya ce ina so a kai takadduna wajen Allah a ce ma an bar ni ma ina azumi wannan shine sirri da hikimar yin azumi din ranar litinin da kuma ranar alhamis mala'iku mala'iku da suke ɗaukan aikin bayi su kai ma Allah ya ce ina so a kai aikin ce yau a littafi na ma ina yin azumi so duk wanda zai yi Allah ya masa arziki dan dace ne gaskiya Allah ya ce miki mutum yana da lafiya to ya lazumci wannan azumi na litinin da alhamis in ma ya ga yana da lafiya yana da ƙarfi ma ya rinka ma yin azumin siyamu dauda ya sumu yawma na waftar yawma idan abubuwa suka cakuɗe suka yi yawa ba za a iya yi ba to ai azumin ƙwaya uku salasa ayyami min kulli sha duk wata guda ɗaya ana yin azumi guda uku Allah yana ninninka maka lada kowane ƙwaya ɗaya yana ɗauke da ladan azumi goma kamar ka yi azumi kwana talatin ne azumin nan yana daga cikin abubuwan da suke suna ƙara wa ɗan adam lafiya lafiya azumi yana ƙara mutum lafiya kamar yadda mun yi bayani da ku a karatuttukanmu da suka gabata mala ya ce wa mastakmala siyama shaharin ghaira ramadan annabi sallallahu alaihi sallama annabin rahama bai taba bai taba cika wani wata guda yana yin azumi ba in ba wata ramadana ba kamar so ake a nuna mana duk yadda mutum zai nemi lada to ya ya sani cewa ba a shar'anta mutum ya azumce wata guda ba in ba wata ramadana ba ne ba shine wa mastakmala siyama shaharin ghaira ramadan وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان كما أتكين وتني gabaki ɗaya ba a taɓa samun wani wata da annabi yake yawaita yin azumi na nafila ba irin watan sha'ban wanda sha'ban daga shi sai ramadan aka ce don ya darraba kansa ya gaya wa jikinsa cewa ya shirya akwai wani azumi da da zai yi nan gaba kaɗan akwai waɗanda za ka ji an ce suna azumi kamar azumin tsofaffi da ake faɗa a jera wata uku ana buga shi rajab a azumce shi sha'aban a azumce shi ramadan a azumce shi kuma wai an ce wai azumin tsofaffi to abin da yake sananne a shari'a shi tsoho kan sauki ma aka yi mai ai aka ce wanda bayi da bayi da karfin yin azumi saboda tsufa to ya ajiye azumi ya ciyar to ya za a zo a shar'anta a hankalci ya za a ce wai ga wani azumi nan wai na tsofaffi ne wai sai sun yi wata uku suna yi su tun a rajab suke fara azuminsu wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuma gashi a gaban ku wa mastakmala siyama shaharin ghaira ramadan wannan dalili ne na rugurguje azumin tsofaffi cewa ba addini ba ne suna ƙoƙari Allah ƙara musu lafiya da wadata amma dai sun samu misguidance an yi guiding ɗinsu wrong mana mana an an ɗora su akan hanya wacce take ba daidai ba ne babu wani azumi wai shi azumin tsofaffi a addinin musulunci babu shi kuma duk wanda zai yi wani azumi da sunan nafila kar ya yadda ya jera wata guda yana azumi wannan ya saba annabi ashina a gaban ku bai taba cika wani wata guda yana yin azumi ba to wannan ba ma wata guda ba wata biyu sai an yi su gaba ɗaya ana azumi azumin tsofaffi sannan gabar magana ta uku walam yakun yakhruju anhu shahrun hatta yasuma min alaihi salatu wassalam annabi bai taba barin wata ya fita ba wata ya shuɗe masa ba face sai ya yi azumi a cikin wannan wata alkawari ne ba wai a ce wai yau ya share wani wata guda bai yi azumi ba bai zai taɓa yiwa ba mu sani ko yan sun fahimta ko da ma a ce ma bai yi azumin litinin alhamis ba bai yi azumin salatu ayyamin kulli shahr ba to duk yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi azumi a cikin kowane wata ba watan da zai zo bai yi azumi a cikinsa ba to ya kake wannan fa wani calculation ne mai kyau Allah ya taimake ka bayan Ramadan ɗinka ba wani watan da ya taɓa shuɗewa face ka jefa azumin nafila a ciki ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ya zama wani wuridinka ne na musamman da ka tanada kake yi sannan kuma yana kirdadan ranar alhamis da litinin kamar yadda na gaya muku wa kana yataharra siyamal isnaini wal khamis yana kintata yana kirdada yana fako duk ranar da litinin ta zo insha Allah annabi yana azumi Allah kai mana arziki da wannan baiwa duk ranar da alhamis ta zo insha Allah da cijon yana azumi hadisi imam tirmidhi da ibn majah riwayar na na aisha sheikh albani yace hadisi ne sahihi abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyam al-bayd fi fi hadar wala safar ذكره النسائي a cikin kitabu siyam albani yace hadisi ne ضعيف a sunan nasa'i cewa nabi baya shan ruwa a cikin fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar kwanakin hasken farin wata ko yana gida ko yana tafiya na'am sunna ta faɗakar an kwaɗaitar da yin azumin fararen kwanaki ayyamul bid ba da wannan hadisin ba ko da ya zama yana da rauni riwayar nasa'i rahimahullah annabi ya ya inganta a hadisin sahih bukhari da muslim ya kwadaitar da a rinka yin azumin fararen kwanaki sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata aga idan ka lura ka irga su in su kaɗai kake yi duk watan duniya to kana yin salasata ayyami min kulli shahar Allah zai rubuta ma kamar kayi wata guda kana yin azumi saboda kowane ɗaya yana ɗauke da ladan azumi guda goma akwai azumin da ake a watan zulhajji wannan akwai saɓani shin annabi ya yi azumin nan na kwanakin zulhajji kwanakin zulhajji ɗaya ga wata biyu ga wata hudu ga wata har zuwa tara ga watan zulhajji shin annabi ya azumce su wannan ya ce malamai sun yi saɓani kun san ya zo a hadisi cewa sahihi ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamin ashir babu wasu kwanaki da Allah ya fi son ai aiki mai kyau kuma Allah ya ce aikin yana soyuwa gare shi irin aiki a cikin kwanakin goman farko na watan zulhaji rana farko rana ta biyu rana ta uku rana ta hudu har zuwa rana ta tara azumin arfa kenan aka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jihadi bai kai wannan aikin ibada a wannan kwanakin bai ce har jihadi sai dai mutumin da ya fita daga gidansa da iyalinsa da 'ya'yansa da komai da dukiyarsa aka je sun malam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai ba gaba ɗaya suka kare ta wannan ne ma za a ce za a iya kwatanta ladan aikinsa da wanda ya aiki a waɗannan kwanakin farko na watan zulhajji ibada ce ake so a yawaita a cikin su kamar yadda mun sha yin bayani to amma azumce su gaba ɗaya shin annabi ya azumce su wannan akwai maganganu masu yawa na malamai akwai riwayar da nana hafsa take ce abubuwa guda hudu annabi bai taɓa barin su ba azumin ranar ashura goma ga watan almuharram wal ashr da azumin ɗaya ɗaya wato na goma ga watan zulhaji na farko ɗin nan abu na uku salasata ayyamin min kulli shahr Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah annabi yana da lissafi bayan azumin litinin da alhamis jama'a yana da kuma azumi na kwaya uku a kowane watan duniya sai ya yi azumi kwaya uku gaisuwa ga wannan watanen da Allah zai taimake mu mu tsara timetable din rayuwar mu akan haka insha Allah da mun samu rayuwa mai daɗi duniya da lahira kuma wallahi tallahi ba wahala wahalar shine Allah ya taimake ka ka dage ya zama ka tsara din kana yi amma ba wai azumin ne da wahala ba ba za a barka kai ba ne sai a mantar da kai makiyinka yana biye da kai sai mantar da kai waye a cikinmu yake iya tunawa ya ce ya ce a ai waɗannan fararen kwanaki ne sha uku sha hudu sha biyar zan yi azuminsu masallatanmu ba sa sapotin ɗinmu in kaga mutum ya ji lissafin lokacin kwanan wata na arabiya ya je makaranta ne wajen karatu in Allah ya sa malamin yana faɗa amma da yawa ba ma iya tunawa mu ce ma fararen kwanakin saboda kullum muna cikin wuta ba za ka iya gane ma kwanakin farin wutan ba ne ba wani kuma ya shiga gida ya rufe ɗakinsa dare ya ya shiga ba zai gane ba idan hira yake yana titi kullum da wutar lantarki ko da hasken mota ba zai iya gane hasken farin watan ba in ba ya ɗaga kansa sama ba mutumin da yake ƙauye yakan iya fahimta amma ba ƙaramin alheri ba ne kintatan waɗannan kwanaki ko da su kaɗai kaga za ka iya yi a wata su kaɗai Allah sa musu albarka amma na gaya muku hana mu ake yi muna da maki shaidan Allah bai zai bari ma ka tuna ba kuma ka jarraba ka gani ba lalle ne ya bari ka tuna ba to kaga duk an nuna mana abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi wanda ga azumin duk sati litinin duk sati alhamis ga siyamu daud ya sha yau gobe ya sha ya yi azumi ya sha yau gobe ya azumi saboda ya musu tarbiyya ya gaya musu cewa babu wata ibada da bawa yake samun kusanci zuwa ga Allah da wurwuri kuma babu abin da yake ƙara mutum takawa da wurwuri irin azumi shi yasa ya rufe ayar da cewa la'allakum tattaquna ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ita kadai ce a cikin alqur'ani wanda Allah ya masa arziki ya tsara rayuwarsa akan haka sai kaga ya samu kyakkyawar mutuwa saboda yana da tsari a rayuwarsa haka ya ɗora iyalinsa akwai wanda Allah ya hore musu kuma kamar yadda ne magana cewa masallatanmu ba sa sapotin ɗinmu at least ba laifi ba ne limamai ko malamai da suke karatu a rinka lura da kwanan watan nan idan fararen kwanakin nan suka zo ba laifi yan nasiha ka malam ya tashi ya nasiha ce jama'a gobe fa insha Allah ta'ala sha uku ne ga wata jibi sha hudu gata sha biyar waɗannan kwanaki annabi ya kwaɗaitar a yi azumi ko da a wata ɗaya liman zai iya daurewa ya yi wannan nasiha Allah ba mamaki za ga wani ya tashi da azumin gobe kuma sai ya yi su na'am rediyo suna faɗa amma ba duka rediyon ba ko na'am wasu suna faɗa to na san dai kam rediyon garin nan ba dai duka ba ai wasu sai dai masu hana yin azumi Allah ya sauke yanzu idan a makka kake ko a madina kana zuwa harami wallahi malam wani lokacin ba za gane ranar litinin bane ba sai ka zo la'asar tana yi zaga ana shigo da kayan buɗe baki a ashe yau litinin ana azumi wannan masallacin akwai masu bautar Allah duk duk alhamis ɗin duniya duk ranar alhamis duk ranar litinin insha Allah akwai shimfiɗu da ake yi na buɗe baki da yawa a cikin masallacin wannan ya zama musu jiki shekarar nan gabaki ɗayanta haka ake yi so ko ba ka da niyyar yin azumin ma dan da ka zo duk ranar litin za ga mutane sun zazzauna kawai sahu iya ganin ka mutum wajen nawa dubu ɗari nawa kullum suna buɗe baki ranar alamis kullum suna buɗe baki ranar litinin kuma waɗannan kwanakin kurin kurin sai dai ka shigo masallaci in dai waɗannan kwanakin ne sai dai ka ga an shimfiɗe masallaci da magarba za a yi buɗe baki a ashe sha uku ga wata ne ashe sha hudu ga wata ne ashe sha biyar ga wata ne ana ciyar da mutane kyauta wallahi muna da manyan manyan masallatai a garin nan na alfarman da ya kamata a ce an samu bayan Allah da suke taimakawa duk ranar litinin ɗin duniya suna kawo dabino da lemo da abin shan ruwa suna shimfiɗawa wani dan wannan abin da zai samu na buɗe bakin zai yi azumin ya kamata a ce irin ayyamul bid din a samu wasu masallatai da suna da wani tsari na musamman da suke kawowa abin buɗe baki kamar an yi motivating mutane su yi azumin an zaburar da mutane su yi azumin wani dan abin da zai samu buɗe bakin nan in dai ya san ya zo masallacin nan zai samu to wallahi zai azumin nan shi yasa na ce muku kamar masallatan mu ba sa supportin din mu ina yi wa kaina nasiha ina yi wa ƴan uwana nasiha wanda Allah ya ba shi lafiya ya yi amfani da wannan damar wallahi tallahi ba mu da abin da ya saura yanzu a rayuwarmu irin mu dage da ibada duk abin da ka sani a duniya na bai da garanti garantin ka guda ɗaya kwanciyar kabari wannan kan tabbas ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka kimtsa ko baka kimtsa ba wannan garanti ne wannan amma duk wani abin da ka kana yin sa indai anan duniya ne wallahi bai da bai da tabbas kuma yana da karshe kuma daɗi in kana so ka ji daɗi mai sunan daɗi a rayuwarka to ya zama bautar Allah ita ce priority naka tana gaba yi wa Allah bauta kaga sallah da daddare rabo ne ba kowa Allah yake bawa ba yi kokari ka shiga cikin bayin da Allah yakan sa su rinka tashi da daddare suna rage bacci suna yin sallah kaga yawan zikiri bayan sallah farilla kaga yin nafila bayan sallah kaga zuwa masallaci da wuri kaga zama a masallaci bayan an idar da sallah wallahi idan Allah ya rubuta ka kana cikin masu wannan to kayi Allah godiya akwai alama samun rahamar Allah a tattare da kai insha Allah kaga azumin nafila wanda duka Allah ya hore masa azumin nafila bai zama tashi hankali a gare shi ba alamar akwai rabo a tattare da sha'aninsa wanda Allah ya hore mai azumin nafila ina yi muku wannan maganar watakila ku yi mamakin ta akwai wanda ba su samu wannan rabon ba wallahi wani rabonsa da azumi tun daga ramadana Allah wani sai dai ce za ku yi azumi ko ai mana addu'a da Allah ai mana addu'a tun da Allah ya yi shi yake cin abinci bai daina ci ba kuma bai koshi ba har yau gobe ma sai ya ci jibi ma sai ya ci haka abin yake kamar salansa ne a shaƙa a zubar hanya ce kawai ka ci ka zubar ka ci ka zubar ka ci ka zubar ka ci ka zubar ba za ka daina ci ka zubar ba sai ran da aka kai kabari aka binne ka nan ka an huta to kai kokari ka ci moriyar rayuwarka istanim khamsan qabla khamsin ghinaka qabla fakrika wa shughlika وفراجك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وواي واي دنك kai amfani da wannan damar za ka samu rabo in Allah ya so yadda kuma za ka yi rayuwa mai kwanciyar hankali mai miliyoyin kuɗi ba zai fi ka jin daɗi ba wallahi ko abin da kuka ɗauka jin daɗi shine mutum aljihunsa ya cika ya tara kaza ya tara kaza suna nan Allah ya tara musu aljihun ya cika sun tara kadarorin sun mallaki abin da za su mallaka amma har yanzu ba sa jin daɗi suna neman sa'ada ya tajawwaluna fil alam yatlubuna sa'ada yawo suke suna neman ina jin daɗin yake amma sun sun yi mistaken hanya din sun kuskure hanyar Abdullahi bin Mubarak ko shi ko su yake cewa muna cikin wata daula da Ibn Taymiyyah shi ma an ruwaito ya faɗa ka muna cikin wani irin jin daɗi wallahi da masu mulki sun san da wannan jin daɗin da muke yi sun san mun fi su jin daɗi wallahi laqataluna bisuyuf sai sun ɗauki takobi su yaƙe mu don su ƙwace wannan jin daɗin da muke yi mu da muke kusantar Allah tabaraka wa ta'ala akwai wanda baya iya bacci sai an masa allura ga wadata bai san abin da ya mallaka ba akwai wanda kana ganin sa ga girma ga matsayi ga wadata ga rufin asiri ga mulki ga wai amma da ka gan shi ido ka san bai da lafiya balansa a cike yake da kwayoyi ya dauki wancan ya jefa ya dauki wancan ya haba ya dauki wannan ya jefa da haka ake malejin rayuwar da kwayoyi ake malejin rayuwar kuma kwayoyin suna mutum yakan zama addicted to it ka sha ka sha shekara uku hudu kana shan kwaya guda ɗaya so ta bi jikinka ta ma daina aiki baka ma sani ba kawai sai ga wannan ciwon dai da kake shan magani dan shi din da har yanzu baka daina zuwa asibiti dan shi ba to me me raha me kwanciyar hankali bin Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub shi yasa za a ta kawo muku labarai ga abin da annabi yake shine sallar nafila shine karatun alqur'ani shine ya tashi da daddare ya gana da Allah kullum annabi sai ya tashi da dare ya kiyamul layl kullum babu wata rana wadda ba ta banza babu ba ba wani lokacin da baya baya ambaton Allah nana Aisha ta ce yazkurullah ala kulli ahyanihi kowane yanayi yake annabi yana kiran Allah la ilaha illallah yasa kun ga tunda muka fara karanta littafin nan da za ku iya ganewa babu wani babi da zamu bude face sai mun kira annabi mun ce yana kaza hadiyuhu fi kaza kuma har mu mutu ba za mu daina karin shiriyar sa akan kaza ba kullum sai an ce ma annabi yana duk wani abin da muka faɗa gaba ɗaya duk na ibada ne gaba ɗaya saboda wannan ibadar ita ce daɗin rayuwar wallahi malam an ka tashi kai sallar dare ka waye gari sai ka ji wani irin wato ban san ya zan kwatanta ma sai ka ji wani irin daɗi na daban kai ba kuɗi aka baka ba kai ba wani abu amma kawai sai ka rinka jin kana jin daɗi ko zama kai a masallaci tsakanin magariba da isha'i kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta ambaton Allah aka zo aka yi sallar isha'i ka fito wala sai ka ji wani irin kwanciyar hankali malam abin da yake tayarwa mutane hankali kai baya tayar maka da hankali kuma wannan duniyar da ake kifuwa akan ta ake nema a mutu akan ta sai kai ba damun ka ta yi ba ba kai abin da yana mai ka samu rufin asirin ka rayu kawai wani kuma wallahi a'a shi tashin hankalinsa yaya zai fi wani da wani to in Allah yana malamai suka ce yana cikin jarraba da ubangiji zai maka sai jarrabe ka da son mulki ko son duniya to ka gama ka gama babu kai bai wani abin kirki dan duk wanda ya tsungumi son duniya a cikin sha'aninsa to bai fiye zuwa kuma ya rungumi bin Allah ba وأما صيام ستة أيام من شوال wancan afwan wancan azumin zulhijja din nan zancen da yafi inganci ba a ruwaito bai inganta ba cewa annabi ya azumce waɗannan kwanaki tara gaba ɗaya amma an kwadaitar an so a yawaita yin ibada a cikin su kamar yadda mun shayi muku bayani a lokacin su sai kuma yin azumi kwana shida a watan shawwal siyamu sittati ayyamin min kulli shahr a wancan cikatan hadisin na nana hafsa ta ce raka'atan alfajr annabi baya bari abuwa ne guda hudu azumin ranar ashura azumin daya ga watan daya wato ashiru zulhijja da kuma kwana uku a kowane wata da kuma raka'atan alfajr da sauransu amma abinda malamai suka fassara hadisin annabi yana yawaita yin ibada da azumi a cikin waɗannan kwanaki duk ruwayen da aka kawo malamai sun yi tawilin sun fassara cewa babu dai ingantacciyar riwaya da ta tabbatar da annabi ya azumce waɗannan kwanaki gaba ɗaya amma mutum ya yi ba laifi ya yi wasu malamai sun faɗaitar a yi don an so aiwata ibada a ciki amma dai abin da ya fi shine yau mutum ya yi ya huta yau mutum ya yi ya huta sai kuma azumin sita shawwal azumin sita shawwal an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana yin azumin sita shawwal ana gama ramadan yakan dora sita shawwal yace mun samu ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahari wanda ya azumin ramadana sannan ya biyo bayan ramadana da sita shawwal to kamar ya yi shekara yana azumi ko ya yi zamanin sai yana azumi ramadan tana ɗauke da ladan wata nawa wata goma alhassanatu bi ashri amsaliha ba ka yi wata ɗaya ba to ana multiplying wannan watan a ninnin kashi sai ya zama wata goma duk musulmin da ya azumi wata ramadana cikakke a littafinsa a rubuce kamar ya yi azumin wata goma ne ba saura wata biyu a shekara ba sai aka sai aka sunnanta maka yin azumin siti shawwal azumin siti shawwal nan daidai ke da azumin wata biyu idan ka yi su to kamar ka yi shekara guda kenan kana azumi ga ramadana ga sita shawwal yace fa sahha anhu annahu qala siyamuha ma'a ramadana ya adilu siyam ad-dahri hadisi imam muslim wa ma yawm ashura to sai kuma azumin ranar ashura ashura shine goma ga watan al-muharram فإنه كان يتهرى صومه على سائر الأيام النبي yana kirdada wato yin azumin sitta ranar ashura mana ya fi mai da hankali da lura da ranar ashura sama da sauran kwanaki goma ga wata almuharram an ce wa lamma qadima almadinata wajada alyahudu tasumuhu wa tu'azzimu فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك قبل فرد رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وانا حديث رواية البخاري ني مسلم دكان سو مسلم كتاب الصيام بخاري كتاب الحج النبي صلى الله عليه وسلم ya zo garin Madina ya tarar da Yahudawa ka jifa Yahudawa Yahudawa suna yin azumin wato ashura goma ga wata sannan kuma suna girmama wannan rana ta ashura din sai annabi ya ce saboda mai suka ce eh ai rana ce da Allah ya kubutar da waye ya kubutar da annabi Musa daga hannun Fir'auna da haka muna yin wannan azumi don yi wa Allah godiya akan wannan falala da ya mana sai annabi ya ce ai mu muka fi ku cancantar annabi Musa sai ya ce wa musulmi ayi azumin ashura wannan yana nuna cewa ya zo madina ya ga suna wannan azumi kuma ya ce ai wannan azumi shine malamai suka ce kamar yadda muka yi bayani wannan ashura din ita ce azumin farko kafin ramadana da kuma ramadana ta zo sai aka cire wajibcin aka ci gaba da yi a bisa wannan kauli daga cikin aqwalul ulama yace wa dhalika qabla fardi ramadan فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه wannan kafin a farlanta Ramadan ne yayin da aka farlanta Ramadan sai annabi rahama yake cewa wanda ya ga dama yayi azumi wanda ya ga dama kuma ya bashi kenan ya tashi daga matsayin tilashi ya tashi daga matsayin wajibci ya dawo sunna ce mai karfi a azumce ta kuma ya faɗa cewa duk wanda ya azumin ranar Ashura insha Allah an yafe mai zunubin shekara guda duk zunubin da ka ɗiba a wannan shekarar duk zunubin da ka ɗiba a wannan shekarar insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yafe maka gaba daya azumin rana arfa kuma shi kuma yana kankare zunubin shekara biyu shekara biyu yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya da shekarar da ta gabata da mai zuwa duka gaba daya wanda Allah ya masa arziki yana wannan wasu Allah ya jarabe su ba lafiya ulcer yanzu da yawa mutane suna da ulcer ulcer nan kuma mugun ciwo ne ɗaya daga cikin muguntarsa hana kama azumin nafilan ma da ya ishe ka musifa yi wani yana ganin ba wata damuwa ba ne don yana yin ulcer ko ya kamu da ulcer ko na muka wanda amma akwai damuwa mana tun da bare barka ya azumi ba sai dai ka ga ana azumi in ku kayi watakila sai dai ka cika da ƙwayoyi to wannan mai ma ɗan dama dama ne da zai sha ƙwayar a lokacin sahur ya ci gaba da maleji wani wallahi ba kwaya ba ko duwatsun garin su zai shanye insha Allah bai isa ya azumi ba saboda ta riga ta gama ragargaje hanjinsa gaba daya bai isa ba to kaga wannan ibtila'i ne a ce duk wannan falala na azumuka da aka faɗa kai ba kai a ciki kana alfahari kana ai wallahi mu walsa muke yi an zo ramadan kana ai walsa ne kai baka azumi kana ganin daɗi kake ji akwai wani ɗanɗano na musamman na ƙarin imani da takawa ga wanda ya zauna cikin yin wannan yi wannan azumin duk da cewa kana larura watakila Allah tabaraka ta'ala zai yi maka sakayya amma dai an yi asara ba karama ba shi yasa mu roki Allah shi ba mu lafiya sannan ranar arfa sunna annabi duk wanda yake filin arfa shi bai zai azumin arfa ba shi yasa yake ce mana wa kana min hadi iftaru yawmi arafa bi arafa hadayar manzon Allah shiriyar manzon Allah shan ruwa da rashin yin azumi a ranar arfa ga wanda yake arfa din sabata anhu zalika fi sahihain wannan magana ta tabbata gare shi a cikin sahih bukhari da kuma sahihi wato muslim amma wanda baya arfa din wanda yake wajen arfa ni da kai kenan to an wato sunnanta mana mu mu yi azumin kuma aka kafa mana lada mai yawa akai bayan ladan azumin kuma akwai addu'a da Allah ya ba da dama ga duk musulmi ya daga hannu ya roki Allah ranar arfa addu'a ce ta daban khairu du'a annabi ya ce du'a'u yawmi arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa addu'a ranar arfa nan ba ta shafi alhazai kadai da suke makka ba a'a ta shafi kowa da kowa a yi azumi kuma a yi addu'a amma wanda yake can to ba zai yi azumin ba sai dai zai yi addu'a mu kuma an haɗa mana tunda ba mu hau jirgi ba to za mu yi azumin kuma za mu yi addu'a a su kuma annabi ya ce ya hana sau mu yau mai arafa bi arafa kamar yadda ahalus sunan suka rawaito an faɗi hikimomi me yasa aka hana alhazai me yasa aka hana alhazai su sha su sha wannan su yi azumi ranar arfa me yasa me hikimar da ta sa aka hana su akwai dalilai da yawa suka ce daga cikin hikimomin shine dan mutum ya samu ƙarfin yin addu'a ya samu ƙarfi ya ci ya ƙoshi don ya ɗaga hannu ya addu'a saboda addu'a ranar arfa tana da ƙarfi ƙwarai da gaske ɗaya kenan abu na biyu suka ce ai shi shan ruwa mutum kar ya yi azumi an halatta masa ya karya azumin farilla ma yayin da yake matafiyi to yaya za a yi azumin arfa azumin nafila ne alhazai matafiya ne sun baro kasashensu da garurukansu kuma a zo a dora musu wani azumi na arfa wanda in suna gidajensu azumi na farilla ma na dole idan tafiya ta kama mutum ya halatta ya sha wannan azumi to yaya za a ce su azumi ranar arfa kaga ai wato su sha ruwan shi yafi fi wasu suka ce eh a lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi na cewa kar azumi ranar arfa wani aiki hajjinsa da ya zo ya dace da ranar juma'a ne to in yace su yi azumi ranar arfa to kuma akwai hani da ya gabata cewa annabi ya ce kada kada ku keɓance ranar juma'a da yin azumin nafila don ita kada wani ya ce dan juma'a juma'a ne ni zan rinka azumi da ranar juma'a an hana to idan ku suka yi wannan azumin na ranar arfa a wannan ranar juma'a dole sun keɓance wannan arfa ɗin da ranar rana da yin azumi saboda washe gari kuma sallah ne ba za su yi azumi ba to wannan yana daga cikin hikimomin annabi ya ce kowa ya sha ruwa don kada a keɓance juma'a da yin azumi wannan hadisi ne ingantacce akan kar ku keɓance ranar juma'a da yin ainihin wato azumi um, daga cikin wato falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu da yin azumi mu wanda bamu je aikin hajji ba mu yi azumi ranar arfa saboda azumi ibada ce mai ƙarfi sannan kuma ta hada da addu'a kaga bakinka da azumi sannan kuma kana roƙon Allah wannan wasu sifofi ne da ake tsammanin Allah zai karbi addu'arka Allah ya ganar da mu to sai kuma malam ya sake cewa wa ruya anhu annahu naha an sawmi yawmi arafata bi arafa wa rawahu ahlus sunnah mun fada wa saha anhu anna siyamahu yukaffiru sanatal madiya wal baqiya mun fada ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda Allah ya masa arzikin yin azumin ranar arfa insha Allah zunubinsa na shekara biyu an yafe masa Allahu akbar Allah ka sa muna da rabo wato wannan bonus din kadai in ka bar shi ka ka tsaya kai lissafi in dai Allah yana karba insha Allah za a samu rahmar Allah insha Allah kayi arfa bara an yafe ma zunubin shekarar ta gabata da mai zuwa ka daɗa ƙara arfa an yafe ma shekarar zunubin ta gabata za ga gaba ɗaya rayuwarka ana ta yafe ma zunubanka to kaga in Allah ya kawo maka mutuwa insha Allah insha Allah akwai rahmar Allah insha Allah matukar kayi dai din an karba shine kuma ake so kullum mutum idan zai ibada ya dage yayi yanda za a karba yayi ta rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kamar yadda annabi Ibrahim da Isma'ila suka yi alayhi salatu wassalam ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر baya cikin shirar manzon Allah yin azumi kullun har abada shine addahar ka san Allah saka da alkhairi wato akwai wasu masu kokari saboda tsabar bin Allah su kullum ma'azumi kawai suke yi siyamu dahar manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa man sama dahara la sama wala aftara duk wanda ya azumi kullum shine sama dahara to wannan ba azumi ya kuma ba shayi ba ba ruwan Allah da shi imamu nasa'i ne ya ruwaito shi akan babin da ke magana akan babun nahi an saumi an siyami da ba a azumin nafila kullum ya jama'a dole sai an huta amma akwai iyaye Allah sauki ni kaina akwai wata kakata da na santa Allah ya mata rahama bayan da ban buga ba mun yi mun yi mun yi tsohon nan ina radda bata yi azumin nan bai tare shi lafiya kawai ni dai iya ma ni tashi na kawai kawai azumi take kawai babu wata rana ita ba ruwanta da wani wani to ita da ramadan da ba ramadan ba ma duk ɗaya ne kawai wani abun mamaki wallahi an yi an yi an yi sai ta ce to sai ta ke cin abinci za a kuma mata tilas sai ta ci abinci ta saba haka ta mutu ranar da ta mutu ma da azumin nan ta mutu magana ka ja mata wani hadisi la samu man samu dahara na karatun ku ne na yan zamani ba ta san shi ba kawai ita ta san ita ta san azumi ibada ce kuma Allah ya saita mata rayuwarta kawai ita akan azumin take kawai in kaga tana cin abinci da daddare ne kawai kuma dama abincin ma ba wani abu ake ci ba ruwan farau farau ne ruwan kunu kawai ake sha ruwan koko shikenan babu to amma wanda yake ya je makaranta kuma ya saurari wa'azi ya kamata ya gina iyayensa da kakanninsa akan wannan abi sunna dan a samu lada idan watakila an bi magana ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cewa Allah yakan ba mutum lada akan wani aiki da yayi saboda yana duba niyyarsa ya zo yana magana akan masu maulidi baya magana akan bid'arsa da haramcinsa da waye ya ce amma a cikinsu akwai wanda Allah niyyarsa zai duba ya bashi lada ba ga aikin ba kamar ya niyya me yasa yake maulidin shi a iya fahimtansa tsabar kauna san annabi ne addini ne ibada ne amma ya yi kuskure wajen san addinin da yin ibadan da waye da sauransu kuma bai samu mai masa tambihi ba ya dora shi akan hanya ya mutu yana wannan abun shi a iya saninsa a iya farkawarsa abin da ya gani kawai wannan abun son Allah ne son annabi ne kurba ne yani ya takarrabu biha ila Allah har Allah ya dauke shi bai samu nazir ba bai samu mai fadakar da shi ba ya ce Allah zai iya bashi lada akan wannan niyyar tasa zai iya bashi lada ba ce akai dole dole ba shi kuma in ka lura da yadda wato abubuwan suke tafiya akwai abin tausayi a cikin wani lokacin gaskiya akwai abin tausayi yadda kaga ake bautar da mutane akan wannan abin yadda suka ɗauke shi wato mutane musamman mutanen garin nan ina kyautata musu zato suna son Allah suna son annabi a zahiri a fili ana faɗa ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ba wai zunzurutun bid'ar ce a cikin zuciyarsa ba a'a shi kawai san annabin ne a ransa to kuma aka kuskure ya fada hannun wani ya dora shi akan kuskure so shi wannan abin yana yin sa ne shi tsakaninsa da Allah kuma yana ganin duk wani abin da ba wannan ba din ba san annabin bane kin annabin ne jiya da daddare ina kwance na tashi kamar irin karfe uku karfe biyu karfe uku haka na tashi wani abu ya da ni na ta jin ana ta abubuwa spiku jans lasfika wasu ne ƙananan yara ne kaji suna ta ya ya ya ya ana ta yi wani babba ne yana yi yana gyangyaɗi wani abu na na ce Allahu akbar mutum ya kwana cir yana abu guda saboda an ɗora shi akan wani abu an ce masa wannan abun fa shine kaza kuma an liƙa shi da annan Muhammadu shi kuma yana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama aka cutar da shi aka dora shi akan abin da ba daidai bane kuma galiban manyan malaman su ba sa kwana galiban ba za su kwana ba su suna gida za dai a bar yan moro-moro su suna ƙasa kawai su ta fama akwai abin tausayi idan ka lura da da wasu ma matan aure ne aka ce wasu ma yanzu wani in wannan watan ya kama ma dole ma ya bar iyalinsa don za ta fi kwana za ta tafi cikin gari kwanan maulidi ko za ta fi gidansu kwanan maulidi wani alkawari ne na musamman a gidansu ya an je kwanan maulidin nan ko sallar layya da karamar sallah bai kai shi daraja ba so abin yana buƙatar tambihi ba da tambihi faɗakarwa bayan faɗakarwa su suna ganin ka kai ne batacce kai da ba ka yi kai kuma kai ma kana ganin su ne batattu su da suke yi ka bude baki ka ce masa wai maulidi wai bid'a ne shi yanzu san annabin shine bid'a ka wannan addinin naku ba za a yi shi ba an ba shi shi a gurgunce a kauce su wajibi ne mu rinka faɗakar da mutane mu ɗora su akan abin da yake na daidai yanzu wani zaka ga a iya shekaran watakila baya tashi ya kiyamul laili wanda sunna ta tabbatar a tashi annabi yana tashi karfe biyu karfe uku karfe hudu yana kiyamul laili misali to kaga wannan wanda hadisi yazo ingantacce akai bai yi ba amma yanzu yazo zai duk a watan nan zai ta bin guraren maulidai yana zuwa yana kwanan maulidi wanda kuma shi bid'a ne kuma babu dalili a kansa kaga an raba shi da wanda yake ya tabbata da nasi an dora shi akan wanda yake babu nasi akan shi bai da bambanci fa da abinda yan kirista fa suke yi wa annabi isa fa su ma duk shekara suna masa wannan a gurin dan kirista ingantaccen dan kirista kirsimeti ma bid'a ne fa ko ku san da wannan ba a kiristanci yan yan yan a zo a mutun kiristancin na gaskiya wanda suke riƙe da tataccen kiristancin ba sa ba sa yin kirsimeti amma ka duba yadda kirsimeti ta mamaye kiristanci kai ka ɗauka duk wani kiristan duniya yana yin kirsimeti amma a cikinsu akwai wanda ba sa yi su ma a wajensu bid'a ce munkara Allah gane da wannan ya tsaraba ce kawai ta cikin karatu wanda za ta ɗan yi amfani na sani insha Allah to manzo Allah yake cewa man sama dahara la sama wala aftara وكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء تنكم ذا أسنن تامنا ونأبني shi azumin nafila ya halatta a ɗauki niyyarsa da rana kamar yadda kuma ya halatta mutum ya karya azumin nafila in ya ga dama ba laifi bane karya azumin nafila haka kura kana azumi sai ka je wata gayyata ka ga wani girkin da ba za ka iya haƙura ka bashi ba eh to ai ka san akwai wani abin da wato wato mausimi mausimi ne wani zai ce a rayuwarsa bai taba ganin irin wannan shirin da aka yi ba kuma in ya tsallake ba shi watakila ba zai sake maimaituwa ba shi annabi ya ce a hadisi a as-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi a wata riwayar amiru nafsihi in sha amda wa in sha aftar ku fahimci karatun mai azumin nafila shine aminin kansa ko shine sarkin kansa in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama ya karya so dan mutum ya karya azumin nafila bai saba Allah ba amma azumin farilla babban laifi ne tunda ka karya ma daman ba dole bane ba cewa kai dole kai ba ganin daman ka ne kake yi sannan kuma ana daukan niyyarsa da safe in an ga dama ga hadisi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wajen iyalinsa ya ce kai kuna da wani abu kuwa bayin kalula sukan suka ce babu sai ce to kala inni idan sa'imun ni azumi nake kawai hadisin imamu muslim riwayar na Aisha ta ce sau da yawa annabi zai zo gidanmu ya ce kuna da wani abu Allahu akbar Allahu akbar ku tuna wani abu annabin rahama ya je gidansa yana tambayan abinci a ce babu gidan annabi akramkallah sallallahu alaihi wasallam gidan annabi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu rayuwar ma galiban ta gino akan haka ne sai ya zo ya tambaya yunwa tana damunsa kuna da wani abin da za a ci sai a ce babu ya rasulallah babu an yi buge-bugen babu sai ce tuni na dora da azumi wannan ko sha biyar rana ne ko karfe ɗaya ne ko karfe nawa ne kawai annabi sai ya dora amma da sharaɗin mutum da safe ko bayan asuba bai ci komai ba suka ce yakan kai irin wannan lokacin ba abin da ya ci a matsayinsa na ɗan adam zai zo yana buƙatar ya ci wani abu a gidan a ce babu namun shi ne mai kawo wato bai kawo ba kenan ka gani ibn qayyim yace kuma wa kana ahyanan yanwi sawma tatawwu'i tatawwu'i thumma yaftur yuftir kai annabi yakan dauki niyyar yin azumin nafila sau da yawa ahyanan lokaci bayan lokaci ya dauki azumin nafila kawai sai kuma yace na karya shi ma dai riwayar imam muslim so wani yanayi yakan sa mutum ya karya azumi in ya ga dama ko larura ko ba larura ko wata bukata ko ka ɗauka sai kaga akwai wani aiki da za ka yi mai wahala a wannan yinin ko wani abu dai haka to ba laifi za ka abu nan misali wataƙila kana azumi sai kaga an buƙaci jini a jikinka wani bayi da lafiya ranga-ranga an kai shi asibiti ana buƙata a jajininka kuma kana azumi in ka ji tsoron watakila za ka ga dabai sai ka ci abinci kawai ba laifi ko ka ɗauka ka ji cikin yana ta murɗawa ka ga za ka iya samun matsala kawai ka karya haka kawai ma an ga dama ka ci abincin ka ba saba Allah kai ba tun da nan ɗin ma kun ga an ce mana yana ɗaukan azumi kuma ya sha ruwa ba a gaya mana da dalili ba dan a nuna mana flexibility na Islam akwai sauki akwai taushi amma na farilla a'a to kai ma duk ranar da ka zo neman dumame a gida baka samu ba kawai ka dora ko ba ka bane ba yawwa ka dora mu kan dama ma yaushe ma muke yin azumin nafilan ma har ma da za a ce mu karya ma ai ba a ma fiye yin sa ba ballantana a ce ka karya shi kuma ya tabbata hadisi idan ka samu rauni akan azumin ka na farilla wannan na nafilan shine zai compensating abin da ka rasa na farilla wataƙila ka yi wasa a wata ramadan ɗinka wataƙila azumin ya karye baka sani ba wataƙila wataƙila in an zo aka duba ramadan ɗinka bata cika ba sai a ce a dubo akwai na filfili da yake yi sai a ɗebo na filfilin sai a cike maka dan lissafi ya cika maka wuce aljanna in ko bai cika ba akwai matsala wa amma hadisu amin aisha radiyallahu anha anhu annaha annahu qala laha wa li hafsa iqdiya yawman makanahu wai akwai wani hadisi da aka kawo riwaya imamu tirmidhi da abu dawud da imamu ahmad riwayar Aisha cewa wai manzo Allah ya ce ku sun karya azumi guda ɗaya ce su rama a maimakon sassurama hadisun ne ma'alul hadisi ne wanda yake yana da illa hadisi ne yana da illa hadisin da aka ce annabi yayi umarni an karya azumin nafila a rama to ya zama dole kenan a'a wa kana idza nazala ala qaumin wa huwa sa'imun atamma siyamahu كما فعل لما دخل على أم سليم ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته wannan riwayar Imam Bukhari ne aka ce idan annabi ya zo wajen mutane yana yin azumi yana ci gaba da yin azuminsa kamar yadda lokacin da ya shiga wajen Ummu Sulaim a duk da Ummu Sulaim din iyalinsa ne ya ci gaba da azuminsa bai karya ba saboda ya zo wajen wasu mutane ya zo fi sahihi anhu annahu qala idan an kira ɗayanku idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sa'imun in an kira ɗayanku ya zo ya ci abinci alhali yana azumi falyaqul inni sa'imun ba riya bane ya ce a azumi nake kuna zaune a kasuwa sai aka kawo abinci malam bismillah ka ce inni sa'imun wannan ba riya bane wani ya zo yana dan rarraba dabino ko ya dan siyo dan balangu na karfe uku da rabi ko bayan hudu ya ce malam bismillah ka ce inni sa'imun ka ci azumi nake wannan ba riya bane an baka dama saboda wani zai iya cewa ka ci ne kawai kar ka bata zumunci wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam karahatu taqsis yawm aljum'ati bis-sawmi mun yi bayani shiriyar annabi ne sallallahu alaihi ya haramta a keɓance ranar juma'a saboda juma'a juma'a ce a yi mata azumi annabi ya ce kar a yi shi yasa ma aka ce ma ba a shar'anta ba a ƙi zuwa aiki ranar juma'a ba kamar yadda kiristoci ba sa zuwa aiki ranar lahadi ba mu musulmi an ce mu je mu ranar juma'a mu yi aikin mu kuma ba a ce ma mu keɓance juma'a da yin azumi ba saboda ita juma'a ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne in ma wani yana yi wannan shine shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama akan azumi na tadawu'i kafin na yi sallama akwai wani azumin tadawu'i a nan da bamu faɗi shi ba ku tunatar da mu za ku iya tuno wani azumi na nafila da annabi yake ban faɗe shi ba a cikin bayanan da muka yi to nawa ne azumukan nafila na annabi a bismillah akwai siyamu dawo da ku kana ya sumu babban azumin nafila ba azumin da ya fi shi ya sumu yau ne fitar yau ka yi azumi yau gobe ka sha ka yi azumi yau gobe ka sha wannan shine grade one shine guda ɗaya wani sahabi ya dage ya ce zai ce annabi ya ce karka lazumci kullum kana yi ka rinka dan hutawa shi azumi kullum yake annabi ya ce masa abin nan ya ce a shi zai iya daga baya da annabi ya bar duniya sai da ya gaza ya ce da na sani da na karɓi rahusar da annabi mu so ku ɗauki addini da sauƙi ranar da ka samu yalwa da rara to ka yi siyamu dauda kuma ina baka shawara ka ɗan jarraba kafin ka mutu wannan sunan ba ta siyamu dauda nan kar ya zama kullum a karatu ake yin ta kawai ka ɗan gwada wata rana wasu 'yan kwana goma haka wani ɗan sati ɗaya siyamu dauda ko wani wata kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha alal akalli ka bar dai tarihi a cikin littafin ka dai ka taba yin siyamu dauda amma yanzu fa in zan bulayi fa da yawa fa wanda ba su taba yi ba gaskiya to na ɗaya kenan na biyu siyamu al-isnain wal khamis ko azumin ranar litinin da da alamis azumin nafila na uku azumin ayyamul biyut fararen kwanaki muka ce su ne nawa ga wata sha uku sha hudu sha biyar taib na hudu kuma sai azumin ashura ko sai kuma azumin tasu'a wanda tara ga wata na almuharram da kuma goma ga wata ko taib sai kuma wani azumi yawwa mun faɗi sitta shawwal shi ma azumin sitta shawwal azumi guda shida bayan watan ramadan ana so a yi wannan ko a yi su a jere ko a yi su a rarrabe kadda ya watan ya fita dai ba a yi ba sai kuma na azumi azumin arfa mun faɗi azumin arfa ko guda nawa kenan malam guda bakwai ko to sai wanne kuma ka ji wai wani wai litinin da alamis in kana bacci ana karatu da Allah ka daina sa baki ka gama gyangyaɗin ka kawai ka sa mana baki na'am yawwa kwanakin farko na watan zulhajji kaga kalan azumin nafila nawa kenan takwas sai kuma wanne sai watan sha'aban da aka ce yana yawaita yin azumi uncountable wannan yana yawan ta yi to an azumin nafila nawa kenan yawa afdalu siyami siyamu shahrul lail muharram annabi yace mafi falalan azumi da ake so ayi nafila shi ma watan al-muharram din ana so a yawaita yin azumi a ciki shi ma amma dai yawaita azumin da ake a ciki bai kai na shawwal ba kaga mun samu kala goma kenan kenan da kaji watan daya na musulunci to ana so a yawaita yin azumi ai da mu ana ta muku wa'azi ana ta faɗa ana son a yawaita azumin nafila a ciki wannan ba a ce ko litinin ko alhamis ba ko yaushe ma lokaci lokaci a azumi a ciki goma kenan sai wanne kuma eh wai sha'aban akwai mai suke bantan nisfu sha'aban sauransu ana so a yawaita yin azumi ga baki ɗayansa ba wai sai rabi kaɗai ba ina fata ana fahimta kawai a yi azumi gaba ɗaya a cikin watan annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallama an ce na na aisha ma gaba ɗaya ramuwar azumin ta in za ta yi a nan take yi don ta dace da yin azumi a watan sha'aban sai wani azumi kuma na nafila wanda ake so musulmi ya yi wani kwana ne ko wani yini ne ko wace rana ce wanda ba mai bayani ba a cikin karatun nan sun kare to ban ji ba to ga da cijo yana cewa wai sai wanda aka ce an je gida ba a samu abinci ba gaskiya ne shi ma wani ta ɗau'i ne mai zama kansa kenan shi ma zai shiga kenan a yawa kar wani ya ce dinar da je gida bai samu abin karyawa ba akwai sunna ya azumi a ranar ba haka ake nufi ba ana nuna mana halaccin wato akan iya ɗaukan azumin nafila da rana amma na farilla wannan sai da daddare la siyama liman lam yubayyitin niyya so jama'a wannan shine karatu na'am a kafara ai na dole ne ayi na dole ne yayi na dole ne ai kayi alkawari ne zaka ya zama maka dole na'am shine ai ai ka ce ba kan ce alwashi kai kace dole sai kayi sai sa an baka yi ba sai Allah ya kama ka bai zama na na na ai mun mun ce tatawwu'i in an ce tatawwu in ka ga dama kai in ka dama karka yi yanzu ba kan ce zaka iya cewa kan ga dama kai karka yi ba za ka bada ba na kafara dole ne a kanka ai ka fara wani nauyi ne zaka sauke ai ko yanzu kaman ka buge wani a mota wannan azumin nafila ne a'a ka sha azumin ramadana da gangan ko kuma ka kusanci mace da ramadana ka fara za a ce wannan tsawuyi ne ba tsawuyi ba ne waɗannan su ne azumuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana mu yi kuma duk wanda yake so ya dace da yin azumin nafila to ya shiga cikin waɗannan azuma kala kala guda goma da muka yi bayani Allah ka rubuta mu a cikin su kuma ka rubuta mu masu yin su Allah kuma in mun yi ka karba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ba mu dacewa subhanaka